الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذب به قومك وهو الحق لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر فسوف تعلمون a zaman mu na jiya muna magana akan aya ta baya wacce ba mu gama bayani akan ta ba lokaci halinsa to inda Allah yake cewa وهو القادر على أن يقص عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض آه انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون sai Allah ya ci gaba da magana yana cewa wa kadzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq wallastu alaykum biwakil لكل نبأ مستقر فسوف تعلمون a waccan aya da take magana mun faɗi sauran matakai na fassara wannan aya ɗin sai abinda muka rage abinda abdullahi ibn abbasin ya faɗa game da wannan aya ɗin abdullahi ibn abbasin yana cewa وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم to ma'anan wannan hujja ce akan duk al'ummar da ta kasance ba tafiya take yi akan gaskiya ba to za a aiko mata da shugabanni irin wannan saboda haka sai a aiko muku da shugabanni wa'anda suke azzalumai abinda duk aka tara na mutum dubu mutum ɗaya sai ya rike ya ci to ina ganin a yanzu an iso ko? yawwa da saboda haka manzala salawar salama ya ce dama kama an tumi walla alaikum kamar yadda kuke haka za a naɗa muku shugaba saboda haka wannan min faukikun kenan to min tahti arjulikum kuma ibnu abbas yana cewa wato sai kaga ku talakawan da kuke zaune a ƙasa wanda ake mulka to sai kaga gaba ɗaya sai ka nemi amana a tsakanin ɗayan mutane ka rasa a wa'anda suke aji guda wannan in ka bashi amana sai ya cinye amana wannan ma in ka bashi amanan sai ya cinye amana saboda haka yanzu har sai a kai ga yanayin da ma kana neman waye ma za ka yi hulɗa da shi ne ka rasa an kai can ko ba iso ba saboda haka shi ne abdullahi ibn abbas yake magana cewa a ƙarshe na wannan duniya za ka nemi abokin hulɗa sai ka rasa wanda duk ka danka masa amananka to sai ya cinye wannan amana da kuwa sai ka bar wa mutum amana shekara da shekaru to za ka dawo ka sami amana a yadda ka batta to saboda haka bayan tafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to duk al'amura sai suka bi suka canza na taɓa yi muku bayanin wani bawan Allah da zai yi tafiya sai ya ba da ajiyan dinari sha biyar a wajen wani ya ce masa zai yi tafiya to shi kenan ya tafi ya yi shekara sha biyar bai dawo ba sai ya dawo da ya dawo sai ya tarar wanda ya bashi ajiya din yana da rai amma kudin ajiyan dinari biyar ya ba da canji akwai wanda yake bukatan dinari sai ya karbi dirhami wato ya ajiye a madadin dinari to shi kenan da wannan ɗin ya dawo ya ce to ina ajiya ta da na baka sai ya ɗauko dinari goma da canjin dinari biyar na dirhami sai ya ce masa to ka ci amanata ya zan yi in baka ajiyan dinari sha biyar in tarar ka ba da canji canji fa ya bayar ba kudin ne suka bata ba ya ce ya ci amanansa saboda haka ya kai shi a gaba aka je aka hukunta shi akan cewa shi mace amana ne to yanzu in yanzu ne ka ba da ajiyar kudi ka tafi kai shekara ɗaya ma yaya in ka dawo balle ana kirga shekara shekara ɗai-ɗai har sha biyar ka dawo don an ba da canji a cikin kudin ka ce an ci amanar ka a yi haka a najeriya yanzu to saboda haka kaga mu rage a mu da muke ƙasa ɗin ba mu muke al'amura a tsakaninmu to ba wanda za ka samu ya yi maka rikon amana wanda za ka je nan da can ka dawo saboda haka shine azaban wato min tati arjuliku wato azaba ce da take tasowa daga ƙasan ƙasa wato ta game ko ina kowa ka tuntuba sai ka same shi mace amana kowa ka tuntuba sai ka same shi mace amana sai ka je ka ɗauko ka ɗauko yaro ka cika masa kaya a shago ka ce masa to zauna ka riƙa yin kasuwanci muna samun taro sisi kafin ka ankara shi wannan yaron ya janye kayan a shagon ya mai da kayan nasa ta wani ɓangaren daban shagon ubangida ya ƙari e shi ne wasu lokacin ina aikin lauya sai suka zo suka same ni to ‘yan uwa ne wani ibo ne yake kawo masa manja yake kawo masa man gyaɗa to suna shagon suna tafiya suna tafiya shi kenan shagon ibo sai ya ƙare shi ko sai ya buɗe nasa to karin maganan fulani ne wai e fauruwai baiwa majji yaya aka yi karin maganan fulani ne suke cewa wai kura ta yi kuka kuma akuya ta ɓata to a ina ake tsammanin akuyar nan ta tafi kura ta cinye akuya to saboda haka sai aka zo shi wannan ibon ya ce masa to kai ya kai ka bude shagonka ai kai yaro na ne ni shagona ya kare kai ka bude shago to shi kenan babansa dan uwana ne ya zo ya ce sai in taimaka masa tunda ni na aikin lauya in taimaka masa ta yadda zai yi firi wai ya tabbata cewa ya cinye kayan ibo ya bude shagonsa ibo kuma ya rasa alhali shi yana musulmi ibo kuma yana kirista to shi kenan sai na ce masa kaganka in na ce to in kana son ka sadu da allah lafiya ka je ka tattara kayan mutumin nan ka miƙa masa don ka zauna lafiya gaban ubangiji amma ni ba zan yi maka lauyancin karya ba kuma tun da nake ba na yi saboda haka na sallame shi to ina jin mutumin nan har ya rasu ba ma magana da shi wai ban yi masa yadda abin da ya kamata ba ina dan uwansa ina kare mutane ga abu ya same su ban kare shi ba to kaji to saboda haka wannan azaba ce min fauki min tati arjuliku to mun yi magana akan auyal bisakum shi'a wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd wannan mun yi magana akan sa saboda haka dama wannan matsayar Abdullah ibn Abbas din wato wato ita ce mun faɗa ba a wannan ayar to kun ji a zamanin da muke ciki a Najeriya wannan al'amari ya riga ya iso saboda haka wato ka nemi yaron da zai zauna maka a shago sai ka tantance ka nemi wanda zai kula maka da gona sai ka tantance nan wani dan uwanmu ya ba da kiwo mai kiwon ya tafi da garken shanu ya je ya ɗauki guda ɗaya ya kai tike zai sayar aka kama shi sanadiyar da ta sa aka sami sauran to da Allah a ina za ka yi dawa za ka yi hulɗa babu wannan kaga masifa ce da mutane suka shiga ciki wato kuma ba su ma ankara haka ɗin na faruwa ba don ba a ankara saboda haka kusan duk wanda ka zo za ku yi hulɗa da shi wannan azabar da ta taso daga ƙasan ƙasan ƙafafun mutane wato ta riga ta yi sama ta mamaye ko'ina ta saboda haka manzala salawar sallama a aya da take gaba allah ya ce masa kada ya damu wato wa kazzaba bihi ƙaunuka kuma wa huwal haƙu wato mutane naka manzala sallallahu alaihi wasallam ba a ce wa kazzaba bihi quraishun ba a a wa kazzaba bihi qaumuka saboda haka kaumun manzon Allah anan sun hada da duk wata kabila da take kewayen makka saboda haka litunzira ummul qura wa man hawlaha ko to saboda haka wato duk wannan kaumu ne mutane ne na manzon Allah ba sai an ce quraishawa ba ba kuma sai an zagayo an ce banu hashim ba saboda haka wato mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun karyata wannan alqur'ani wa huwa alhaqu alhali shi kuma shine gaskiya an sha bugawa da alqur'anin nan tunda aka saukar da shi har zuwa yanzu wa'anda suke yin bincike da wanda suke yin da sisu kala-kala sun yi sun yi sun gaza samun nasara akan alkur'ani saboda haka menene shi alkur'ani yana nan a aune yake komai na ƙur'ani za a raba shi da sha tara alaihatis ata ashar in ka raba izu in ka raba surori in ka raba kumsa-kumsa in ka raba ashara in ka raba wane ne duk in ka raba da sha tara zai ci ba tare da ragowa ba kaga kenan shi ƙur'anin a auna ike in ka zo kana son kai wani abu ma to ba zai yi ba domin allah ya riga ya ce la ya atihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi wato barna ba za ta shigo alqur'ani ba wato ko ta gabansa ko ta bayansa to wannan kamar yadda aka ci nasarar gurɓata ainihin attaura aka ci nasarar gurɓata ainihin bible yanzu bible an canza shi an yi masa gyare-gyare a shekaru kamar goma sha biyar da suka wuce ma bible an yi masa gyara ɗai-ɗai-ɗai har arba'in da biyar aka yi editin ɗinsa in an ga abin da bai dace da lissafinsu na yanzu ba sai a cire shi ciki to saboda haka idan aka yi maganan bible ma yanzu sai a ce maka wanne amma mu alhamdulillah ya ƙur'ani in an ce maka alƙur'ani ba wanda ya isa ya ce wanne yawa wannan ɗin dai shi ne wa kazzaba bihi ƙaunuka amma wa huwa alhaq yana nan a yanda ike to saboda haka masu ji da ainihin fasaha da balaga wato sun sami wannan ƙur'anin an buga to shi kenan sun gane cewa alƙur'anin ya gagara saboda haka sun iya ma zana larabcin a zana larabcin mai kyau to shi kenan sai ka ɗauka cewa ma ai sun yaƙi manzan Allah sun gama to in kai musu tambaya ɗaya duk abin da suka rubuta sai ya wargaje to shi kenan da da aka saukar da inna a tsayina kalkausara to shi kenan sai wani ya ce au ya yi shi ma irin wannan kan zai iya yi eh shi ma kan irin wannan ai zai iya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana inna a tsayina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili to shi kenan shi kuma da ya zo ya ce alfilu malfilu wa ma adireka malfilu lahu zanabun kasirun wa qurtubun kasir kaji hadda zuba wakafi yawwa to shi kenan kaga yanzu an tsara wannan ga wanda bai sani ba ai kaga sai a yi masa barazana ko yawwa to sai manzo Allah ya ce to naji abin da kace amma ka gaya mana sakon Allah a ciki aka ce a sakon Allah kuma tace shi ba magana Allah yake ba tace ta ayin da muka rabu kenan eh ni in abin da aka sauko min da shi sako ne daga Allah ga abin da ake nufi da shi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil din to ai abu ne da aka yi Allah ya bada bayanin sa kai kuma alfilu malfilu din me ake nufi babu ansa saboda haka wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaq saboda haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kullasu alaikum biwaki idan kuka zo kuna jayayya da ni akan wannan to ni ai ba lauyan ku bane ba ina tsayawa ne a bangaren ku ba cewa abinda kuka kawo zan goyi bayan sa in ba ku wasu hujjoji da zai tabbatar da abin da kuke so umbar abin da Allah ya aiko ni da shi saboda haka ni ba wakilin ku bane ni ba lauyan ku bane akan wannan shi ainihin laraba suna kiran lauya wakil eh saboda haka a wannan a wannan fasaran wannan karmar wakil din wato wanda zai tsaya wa wani a madadinsa ya kare shi daga wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba wannan bane ya zo ne mai isar da aika shi iyaka saboda haka likulli naba'in mustaqar wato kowane labari da aka bayar to yana da matabbaci shine mustaqarrun din in an tafi an tafi an tafi to shikenan za a kai inda da ƙarshen labari za a fahimci abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din shine wato gaskiya saboda haka ya ce fa zawa ta'lamun wato da sannu za ku san menene zai faru wato da ƙarshe saboda haka in ko wata waƙi'a ta zo su ga gaskancin manzan Allah wato ko kuma in an dangana da gidan lahira kowa ya fahimci abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi alhali kuma lokaci ya riga ya kure ta su
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر مع القوم الظالمين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين آه a wannan aya ita ce farkon sauka tunda wannan a makka ta sauka to sai aya da ta sauka a madina da su zo a cikin suratun nisa'i walaƙan nuzila alaikun fil kitabi an idza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha wa yustahzaru biha fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi hadisin ghayri innakum idan misluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a saboda haka ita wannan kuma ta sauka a Madina to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan je ya zauna a ɗakin Ka'aba wato ya rika karatun alkur'ani tare da waɗanda suka yi imani da shi ko kuma ya je yana yin sallah da daddare yana karatun alkur'ani yana daga sauti to saboda haka kafiran maka su kuma wannan wurin na masallacin ka'aba din su kuma da sarakunan makka da masu kudin makka to su kuma su ma wajen zaman su kenan dan tun tale-tale su sarakunan wannan yankin suna ɗaukan wannan masallaci na ka'aba wato wuri ne na ainihin nuna girmansu akan cewa su dinnan suna tare da Allah abinda duk suke yi saboda haka suna zaune a wurin kullum to a har yanzu kuma idan ka je a yanayin su can din gabas akwai dattawan da za ka gani su har yau har gobe ɗabi'arsu kenan wani kenan wani kenan wani kenan suna da mazauninsu inda suke zama a harin a masallacin manzo Allah ma akwai irin wa'annan wuraren zama wannan kuma dattijan Madina wani kenan wani kenan wani kenan ban sani ba yanzu ko sun rusa wannan wurin amma wurin yana nan a kewaye su wannan dattawan su ne ake bar musu wannan wurin to sukan zauna to har kafin a karɓi musulunci wa'annan mutanen maka suna da irin wa'annan mazaunatan a harin saboda haka in sun zauna annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo yana yin wani abu to shikenan sai su sai su sai su ta isgiliwa mutane suna cewa a wani ashe kai ma inda muka ganin kan nan ashe na Muhammadu ne ashe kai ma inda muka ganin kan yanzu ashe ka koma lissafin Muhammadu to shi kenan ga kuma fashi annabi muhammadin yana nan yana ji suna yin irin wa'annan abin saboda haka shi ne Allah ya ce masa wa iza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina idan kaga mutane ko kuma ka ji su suna kutse cikin ayoyinmu to fa a'ridu anhu manzo Allah aka ce masa to ya kauda kansa wato daga barin wa'annan mutanen hatta ya ƙudu fi hadisin ghairi ko da ya zo yana musu wa'azi wasu suka yi challenging ɗinsa suka yi ta kawo wa'annan maganganu manzo Allah aka ce ya kau da kai daga barinsu hatta ya ƙudu fi hadisin ghairihi sai sun kawo wata magana daban ba ta sukan Allah da littafin Allah ba to sai aka ce bai ma yusi naka shaytanu wato ko da a ce shaidan zai mantar da kai ko da a ce fa ba fa wai ana nufin in shaidan ya mantar da kai ba don shaidan baya zuwa wajen manzon Allah ku fahimci fassaran wajen don kar ka zo ka fassara abun ba daidai ba fa in ma yusiyar na kai shaidanu ko da a ce wato shaidan ya mantar da kai balle ma bai mantar da shi ba kun fahimci magana to kaga saboda ka warware ainihin janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da a ce to ai ba a ce din ba eh ai ba a ce din ba saboda haka to idan haka din ma ta faru kuma balle bata faru ba to bayan ka tuna cewa suna wannan aika-aikan na kutse cikin ayoyin Allah fala taqud ma'al qaumi zalimi kada ka zauna tare da azzaluman mutane saboda haka su mutanen Makka wato suna yin irin wa'annan abubuwa saboda haka walaqan nuzila alaikum fil kitabi wato an saukar wannan aka ce khasatan ne akan manzon Allah ita wannan da ta sauka a makka wannan da ta sauka a cikin ta zo a cikin suratul nisa'i kuma ita kuma ta sauka ne akan al'ummatai na musulmi gaba daya an saukar a cikin littafi cewa wannan ayar ita ce wacce ake nufi da fil kitabi din wannan da muka wannan da muka karanta ta cikin an'am ita ce farko ita ce abinda aka saukar a cikin littafin kamar ita aka yi kofi ne wato aka mayar can aka yi reference da ainihin sauran mummunai wannan da manzan Allah ake wannan kuma ana nufin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka an iza sami'tum ayatul lahi yufaru biha wa yustazu biha idan kuka ji wato ana ana kutse a cikin ayoyin Allah ana kafircewa ayoyin Allah to fala taqudu ma'hum kada ku zauna tare da su hatta yaqudu fi hadisin ghairihi har sai in sun shiga wato wata maganar daban banda wannan amma idan kuna nan suna faɗin irin wa'annan maganganun kuna nan to innakum idan misluhum kun kasance kenan tamkar su wa'annan mutanen kenan saboda haka in ka ji ana istihza'i wa ayoyin alqur'ani ko ana kutse a cikin abun nan maganganu a cikin zatin Allah da sauransu to in ka tsaya ka ji wannan baka yi baka tsawatar ba baka tashi ba to sai ya nuna kamar cewa kai dinnan kamar ka goyi baya ne ko kuma ka nuna kamar kai idan aka kwarzani addininka kai ba ka jin abun a jikinka saboda haka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani wato inna Allah sani ubangiji jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a zai hada ya tattara munafukan ya tattara kafuran gaba daya zai hada su wato fi jahannama hadda munafukai ba suna sallah eh amma za a tattara hadda su a tafi idan aka je gidan lahira ma su wal munafiquna fi darkil asfali minan nar su za a kai su can kasan kasa saboda haka idan wani abu ya zo za su barbari muminai su tafi can wajen kafirai wato alam na stahawiza alaikum can ma su je su faɗi abubuwa to shi kenan in an sami yar wata ganima su zo ku ce ai to kuma muminai ba mun sa muku hannu ba to shi kenan wai su inda ta yi daɗi wato suna wurin inda ta yi daɗi duka suna wurin saboda aikin munafunci to wannan abu da ake yi ba a gushe ba ana ciki har yau dinnan da muke ciki wannan makida da ake yi wa ainihin alkur'ani da ake wa Allah suna nan a ciki to wata rana aka yi wani bincike a london ingila to masu bincike suna maganin cewa ya za a yi a ce alkur'ani ya fi bible to yanzu suna son a sami yadda za a yi dai a gwada wato in bible ne sama da ƙur'ani in ko ƙur'ani ne sama da bible to shikenan sai suka yi na'ura musamman don ta yi wannan aikin to sai aka zo aka ajiye ƙur'ani a nan aka ajiye bible a nan aka ce to in dai alƙur'ani ya fi bible to gari in ya waye a tarar ƙur'ani yana kan bible ɗin in kuma bible ya fi ƙur'ani shi kuma a tarar da shi yana kan ƙur'ani to shi kenan haka ku aka wayi gari dama ba za kowa ba zai zo ba sai an haɗu tawaga domin karka riga a ce ai kai ne ka zo ka ɗora to shi kenan da aka zo da safe shi kenan ku sai aka tara ƙur'ani yana kan bayu to ka gani shi ne daga cikin cewa wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al saboda haka idan wani ya zauna ma yana yana kutse a cikin harkar alkur'ani yana kutse a cikin harkar manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shikenan ubangiji yace da munafukan da kafuran duk gaba ɗaya zai harhaɗa su wato ya nasa su a cikin wutar jahannama saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato karya da to anan kake ganin munan al'ummar musulmi a wannan bangaren namu to da ike an barbare mu yayi yawa to wani lokaci sai ka ga ana ƙwarzanan addinin kama baka ji a jikinka sosai domin me saboda imani bai riga ya zauna a zuciyar sosai ba amma yanzu kaga su larabawa to ko da sarakunansu ba su yi wani abu ba su wannan mutane na gargari ɗin in dai ka kuskura ka zo ka soki wani lissafi na manzan Allah ko ka soki wani lissafi na alkur'ani yanzu nan za su ɗau mataki ba za su taɓa jiran gwamnatinsu sai ta yi wani abu ba ina so in tuna mana abin da ya faru a france bai jima din nan ba akan wata wato wata jarida da ake kiranta charlie hebdo wato a faransa ta aka buga wani kofi wato wanda ya nuna batanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to da aka yi wannan ai kaga musulman faransa abinda suka yi da suka zo kawai illa iyaka wannan kamfanin ne aka kona shi kurmus da duk wani wanda yake a ciki to shikenan wa'anda suka yi makidan aka yi wa'annan kuma wasu yahudawa ne kusa da wajen nan ma suka je suka nemo bindigogi suka zo suka tarwatsa wajen gaba ɗaya suka kashe na kashewa wato na tserewa suka tsere har yanzu kes ɗin bai ƙare ba aka ce in an sake jin wani ya yi ɓatanci a kan manzan Allah ko a kan ƙur'ani ko wane ne za su ɗauki mataki fiye da haka to saboda haka kaga muku nan yanzu to sai wani ma wanda ba musulmi ba wai ya zo ya biya kuɗi wai ka yi karatun ƙur'ani to in ba kasancewar mutum baya jin wani abu game da imaninsa ba kaga hakan za ta yi kaga ba zai yi ba shi musulmi ai kafiri ba zai ce masa kai karatun ƙur'ani zan baka kuɗi ba ko kuma zan biya maka kuɗi kai karatun ƙur'ani ba an san dai wannan kan makida ce e an san kuma lissafi ne irin wanda yake na siyasa wanda kuma a lissafin addinin musulunci babu irin wannan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka nuna masa cewar idan dai mutum ya zo ya yi kutse a cikin harkar addini to shi kenan kar a zauna da shi saboda haka ina mai karatun ahlari da aka ce masa wato wala ya hillu lahu suhubatu fasike ko yau wala mujalasa tuhu eh sai menene wai eh yawwa to wato aka ce maka fasiki ba za a zauna da shi ba wato ba za a zauna da shi ba ba za a yi hulɗa da shi ba sai dai in laruri kamar mota ta haɗa ku ko jirgi ya haɗa ku to ko tasha ta haɗa ku ko kasuwa ta haɗa ku wannan ya zama dole to shi kenan amma in ba haka ba to ba yanda za a yi wanda zai soki addininka ka ce kana tarayya da shi ko ta wani hali ka san shi dinnan kam kafiri ne mulakan to wannan lissafin ka da shi a lissafin addinin musulunci babu shi saboda haka in ka ga mutum ya shiga wani lissafi kuma yanayi irin wannan to harkar kuma an sami ratsewa sai dai mai fatan kuma a dawo lafiya saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa abin da zai yi al'ummar musulmi an nuna musu abin da za su yi kuma duk sanda wani abu ya faru in dai ya faru a gabas ta tsakiya to shikenan zaka ga an yi wani abu haka nan Imam Khomeini lokacin yana da rai yanda aka yi a case din Salman Rushdie da ya zo ya rubuta wani littafi wai shi al-ayatu shaytaniyya waiwa akwai ayoyin shaidan a cikin alkur'ani to saboda haka imamu kumaini ya yi hukunci ya ce duwanda ya kashe salman rushdi ya zo zai karbi dola miliyan biyu har yanzu salman rushdi tun wancan lokacin zuwa yau salman rushdi bai ya bata gaba daya in zai yawo yana nan a ingila amma in zai yawo sai dai ya shiga kayan mata kuma har yanzu ana bincike masu bincike in dai sun gano inda suke to wannan hukuncin sai an zartar da shi akan Salman Rushdie saboda ya yayi rubutu yayi batanci wa addinin musulunci ya zargi cewa akwai ayoyin shaidan wato a cikin alkur'ani saboda haka kuma Allah ya riga ya ce la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi ashe kenan shi a Salman Rushdie wannan magana ba gaskiya bace to kaga su idan aka ga wannan duk wanda ya ganshi duk wanda ya ganshi to turawa kuma sun ji daɗin abin da ya aikata sun ji daɗin abin da ya aikata saboda haka hukumar ingila suna nan sun ba da tsaro ba wanda zai gane a ina yake in zai tafi daga wannan wuri kuma ba a gida ɗaya yake zama ba a'a ba gida ɗaya yake zama ba in ya zauna a nan ya tafi aka yi wasu watanni to shi kenan sai a ɗaga shi a mai da shi can ba ya zama jakadan shaidan ba yawa saboda haka in ya zauna a nan aka kamar za a gane shi to sai ya koma can in za a gane shi ta nan sai ya koma ta can yanzu haka ake rayuwar yanzu maganan nan da muke yi fa kusan shekara talatin yana nan ana gudun ana wasan ɓoya to ai a fito to in ya tafi a haɗe da shi a can saboda haka Allah ya riga ya baiwa manzon Allah assurance cewa inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a za a haɗa duk zamu gansu wa'annan mutanen da suke izgilewa addinin musulunci suna kutse a cikin harkar alkur'ani da manzanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون to wama alal ladina yattaquna min hisabihim min shay su wanda suke jin tsoron Allah mu'minai to shikenan ba wani abin da za su yi da aka ce musu sai sun yi akan wa'annan mutanen hisabin wa'anda suka yi kutse cikin addinin musulunci hisabinsu daban hisabin wa'anda suke su kuma musulmai da suka ji watakila ko don tsoron hukuma da take wannan wurin tafi ƙarfinsu wato ko kuma ganin cewa su dinnan suna da wani rauni na musamman wanda zai hana su wanda shari'a ta yadda da shi to shikenan wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay wa anda suke wannan majiya tsoron Allah sune mu'minai wato ba ruwan su da hisabin da za a yi musu saboda haka kowanne yana da hisabin sa wa abin nan wannan kowanne yana da hisabin sa saboda haka aka ce wannan ayar an shafe ta da ayatul qitali eh saboda haka fatulu ma haisu wajatu eh duk wanda suka yi kuzai a cikin addinin musulunci ba mun faɗi abin da ya faru a France da saboda haka inda duk ai kuzai cikin addinin musulunci ko aka ce zarafin aka ci fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda duk Allah ya bashi ikon yin wani abu to yayi wani abu yawa saboda haka su kuma wa'anda suke tare da su mumunai ake wannan abun walakin zikra wato ainihin tunatarwa ne da Allah yattaqun idan kafirai suka zauna suna wannan abun to shikenan kai tsaye ba wani jin tsoro ba wani abu za ka tashi ka ce kai muhu muna nan hobo za mu yi ta kallon kuna isgili da addininmu da karka ji tsoron gaya musu wani saboda haka shi ne lakin zikira la'allam ya taƙun a zo a fito ɓallo-ɓallo a gaya musu cewa hau ba a yadda da wannan ba saboda haka kaga in ka nuna mutum abin da ike maka baka yadda ba ko dai a yi bugi in buga ko kuma ya haƙura ta saboda haka ku gaya musu wannan saboda haka in sun haƙura shikenan a ci gaba da abin da ake yi wa'annan hulɗoɗi yanzu da kuke ganin abubuwa suna ta lalacewa suna ta lalacewa shugabanni musamman na ƙasashen larabawa yadda suke ta buɗe ƙofa suke ta buɗe ƙofa abubuwa irin na yammacin duniya masu izgili wa addinin musulunci suna nan suna ta kan shigowa dare da rana to abinda ma magabata suka hana cewa ba za ma a shiga irin su garin makka ko garin madina ba to yanzu wai hukumomi a can wai sun ba da dama wai in ko kafiri ya shiga garin madina ko garin makka wai to kar ya wuce kwana tara kai ka ji dan Allah yanzu wannan hukunci da aka yi wato a Qur'ani ko a hadisi saboda haka kaga kaga kenan yanzu a kwana tara kam in dai har kace da mutum zai shigo garin ka ya kwana tara ai duk lissafin da yake so yayi kuma shikenan sai ya zartar da shi in yana neman wakilansa a cikin munafunci da munakisa wa addinin musulunci ma ai kaga kwana tara kan ai zai samu to saboda haka kaga irin wa'annan abubuwan da ake kallo al'amura suna ta dada lalacewa wanda suke yin kutse a cikin addinin musulunci suna ta samun wato suna ta samun kafofi daban-daban wato suna zartar da irin wa'annan ajandu wato akan ainihin al'ummar musulmi saboda haka wato al'ummar musulmi mara aminkum munkaran inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama falyughayyirhu bi yadihi in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman duk wanda yaga abun ki da ya shafi addinin sa to ya canza wannan abin da hannunsa in ba zai iya ba ya canza abin da da harshensa in ba zai yi ba in wannan ba ta yi ba to ka ki abin a zuciyarka amma karka yadda kana musulmi ka zama wato dan abi yayi ma ashaki saboda haka kana ganin kamar za a goyi bayan ka ne a wasu abubuwa na siyasar duniya ka bari ana kutse cikin addininka wannan ba zai zama daidai ba ta وذر الذين اتخذوا وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يكذ منها أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس ليس لها من دون الله من ليس لها من دونه ولي ولا شفيع آه وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أفسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وأذاب أليم بما كانوا يكفرون manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa zaril ladina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa manzo Allah ka fita harkar mutanen da suka dauki addinin su la'iban wasa wa lahawan da kuma shagala saboda haka wannan aya ta sauka ne akan ainihin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar a lokacin sa ana yi na bukukuwan Idi idan aka yi Idi a wancan lokacin suna da Idi irin nasu irin wanda wasu kabilu suke da shi kamar wanda mutanen Iran suke da shi suke kiransa Nauruz to kamar irin wanda muke da shi a Najeriya nan da ake kiransa cannibals kuna jin ai cannibals ko yawwa to kaga wannan idi idi ne da ake wasu kabilu suke yi a abubuwan da su ba su shafi addinin musulunci ba to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ja kunnansa cewa duk wani abu da zai zo wato mutum ya riki addininsa ya zama biki manzo Allah ya fita harkar wannan abu saboda haka za mu ga can gaba inda ake maganin cewa wato a tsaye da sallah to saboda haka wazarin ladina takhazu dinahum la'iban wa lahawan wa gharatuhumul hayatud dunya wato rayuwar duniya wato ta ta rudar da su a lokacin da manzalin sallallahu sallama ya zo madina suna irin wannan bikin saboda haka in an zo biki wato na idi za a yi ta kaɗe-kaɗe ana raye-raye wato da nuna ainihin annashuwa a lissafin idi da ake yi to muku da manzalin sallallahu sallama ya zo sai aka zana layi aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi idan akwai wani idi da ya shafi musulmi to shi yayi sallah eh ba za a yi maganan kidi da rawa ba tamma da Allah yanzu me yake faruwa nace me yake faruwa yanzu kidi da rawa shi ake yi a lissafin sallah har da masu abubuwa kala-kala ga sunan musamman inda zaka je fada abinda zaka gani abubuwa wanda aka hana manzan Allah karye yin a yi sallan sai ga sallan ga wa'annan abubuwan da aka ce da manzan Allah karye duk an zo an hada su a wannan wurin saboda haka za ga ainihin ita sallar ma an zo an mai da ita biki idan aka zo yanzu za a yi maganar idin sallan azumi yawa yan jaridu za su sanar sai su ce assalamu alaikum jama'a a yau dai ko ina a fadin kasar nan ana shagulgulan sallah yawa ko kuma ana bikin sallah ana bukukuwan sallah to wai fa sallace ta komo yanzu ta zama bukukuwa da Allah wannan ayar da ta hana manzo Allah yin haka ina akai aka komo daram ake zaune a yanzu saboda haka mutane za a zo a yi sallah har ma wata rana naga wato abin tausayi mutum in bai san addininsa ba akwai matsala wasu fa sun zo wato ana sallah wai su suna haye da dawakinsu ba za su yi sallar ba wato suna kare sarki sun bar sarki na ce suna kare sarki sun bar sarki Allah yawa saboda haka kowa yana kan dawaki shi kenan har muka yi sallah aka sallame su suna nan ba su yi sallah ba suna kare abin nan to manzala sallallahu sallama wato aka ce ya fita daga harkar irin wa'annan mutane allazina takhazu dinahum la'iban wa lahwan wa gharradhumul hayatud dunya wa zakir bihi manzala ka tunatar musu kuma kai musu wa'azi da alqur'ani an tufsala nafsun bima kasabat wato rai ya zama da cewa wato an taɓar da ita bima kasabat da abinda ta tanada makanta laisa lahamin dunillahi waliyun wala shafi wato ba ta da wani wali majibinci abinda ya bambanta waliyu da shafi'u shi waliyu shine wanda zai taimaka maka direct da ƙarfinsa shi ne wali wanda zai jibinci abin ya ɗauki nauyin abin misali ka zo ba za ka iya tsallaka ruwa ba abin nan ruwa ya yi toroko yana abin nan sai ka sami wani maji ƙarfi wanda ya iya ruwa sai ya kinkime ka ya fitar da kai kaga shi a wannan shi waliyinka ne don saboda ya taimaka maka direct to amma shafi'u shi wanda zai roƙa a taimaka maka shine shafi'u wato shi yasa manzon Allah ba waliyu bane shi shafi'u ne saboda haka shi mai roƙa mai roƙawa al'umma ne cewa wato ubangiji ya bada ceto kaga shine shafi'u wanda zai roƙa cewa ne ina neman abu kaza da Allah in kasan kasan wani AMD na kamfani kaza ko a'a minista na ministry kaza ja ai na san shi ai tare muka yi secondary school eh shikenan to sai kai masa magana gashi nan ina son appointment iri kaza to shikenan to wannan shine shafi'u wato zai nema maka ceto a wajen shi wannan da suka yi makaranta tare a abin da shi zai iya yin wannan shi kuma in ya taimaka shi waliyu ne a wannan a wannan case din to saboda haka wato rai an tabar da ita akan abin da ta tanadar alhali kuma ta san ba ta da mai taimakawa direct ko kuma wanda zai roƙa a yi saboda haka wannan wato Allah ya ce ula'ikan lazina ubsilu bima kara yawwa wa in ta'dil kullu adlin la yu'khadh minha idan kazo ka bada fidiya kowace rai in tazo ta bada fidiya kowace irin fidiya za ta bayar to ba za a karbi wannan fidiya din ba kwatankwacin watan azabar da Allah zai saukar eh za a ce to yanzu abun nawa ne sai a ce eh gaskiya zai kai miliyan kaza to shi kenan sai a ce to to ga ga cek eh aje a bada wannan kudin shi kenan a sami biyan bukata to watakila ma wannan kudin ana bukatan dola ne to shi kenan sai ya rubuta takarda saboda shi girman mai kudi ne don wani mai kudi ne a kano ya ce wai duk wani mai kudin da bai wuce ya rubuta cek ba ya bayar to shi ba mai kudi ba ne mai kudi kam wanda zai sa sunansa kawai ya sa hannu a takarda bulan to shi kenan ya ce a baiwa wani kudi kaza shi ne mai arziki ya ce amma kana da yawo cin buka ai kai matsiyaci ne wai saboda haka in an je gidan lahira wa in ta'dil kullu adlin la yu'khaz minha kowace irin fansa ka bayar watan ba za a karba ba akan abin da rai ta dora kanta akai ta tabar da ita a ayyukanta daga ainihin gidan duniya to saboda haka ula'ika allazina ufsilu bima kasabu wa'annan su ne aka tabar da su bima kasabu saboda abin da suke aikatawa lahum sharabun min hamimi wato suna da abin sha a gidan lahira min hamimin na ruwan zafi saboda haka wato a wata ayar ake cewa yana tafasa ainihin kayan ciki kuma ya shul wuju wato idan mutum ya yi haka zai sha tururin abin in ya bugi fuskarsa wato fuskar sai ta kwaye saboda ainihin tsananin zafin tururin kai ka ce mutum ya ya fuskanci tururin nukiliya ne to saboda haka lahum sharabun min hamim wato wa azabun alimu bima kanu yakfuruna da ainihin azaba wacce take mai raɗaɗi saboda ainihin wato abinda suka kasance suna yin kafirci wa ayoyin Allah suna isgili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu ga wannan aya ga wannan yanayi da muke ciki to yanzu yaya yanzu yaya ganguna dai ana buga su bushe-bushe ana yin su rawa ana takawa duka wasu kuma suna zuwa su tsaya ma ba za su yi sallar ba wai suna kare wasu kuma duka mun ce musuluncin muke yi to yaya akwai gyara ko? to saboda haka illa iyaka wannan hidima da muka sami kanmu a ciki to tun da dai ba za mu iya hana su abinda suke so su yi nan ba to kuma amma a wa'azi kan ai za mu ce ba kyau ko yanzu ma mun fada yanzu ma mun ce ba kyau to duk gaba ɗaya mu haɗu zukatanmu sun ƙi wannan abun amma sai dai ba abinda mai muka iya da fada saboda haka duk zukatanmu ba ma son a haɗa sallah da ainihin kidan ganga dukan ko akwai wanda yake son a hada sallah da kidan ganga ba sai ya daga hannu to babu kowa baya son a hada sallah da kidan ganga ba a sallah ba a so kuma a hada wai a ce maka wannan ƙungiyar masu harbi ne wannan ƙungiyar wawayen sarki ne wannan masu shafa abin nan masu shafa bula da masu yin wasu haka rakaɗi dai gashi nan daban-daban da za ka gani a ranar sallah kuma wai wannan farana ce aka ce maka ta sallah da Allah wannan ba taɓewa ba ne to saboda haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce duk wa'annan abun ya basu to shikenan wato manzo Allah ya tsaye da sallah kamar yadda zamu gani a aya ta gaba Eh ina joni ne ha ta wannan kan ba joni kace ba to ai babu ai ai shi jona wai ba wai iya bu bane to ai to wannan ka kome yayi ai idan mutun yazo in ba katarar liman yana yin sallah a sahu wato tashin farko ba ba za ka zo ka tarar an sallame in ka san sallah ba sannan ka bi wanda ike cika ta sallah ko da ike a yanzu akwai malaman da suke ba da wannan fatawa cewa wai za a iya yin haka to eh wai mai nafila ma za ka bi shi alhali sallan azahar kake so ka yi to wannan muriga mun san su wannan ƙungiya ce ta yahudawa wato suke yawo tsakanin al'ummar musulmi suna canza tunanin al'ummar musulmi ta hanyar ba da kuɗi wato a ɗauki wasu matsaya wanda ba sa cikin addinin musulunci wannan shine abin da yake faruwa kuma akwai malaman in ka ga mutum gemun sama sai ya baka tsoro yawa to kuma wannan aikin na yahudawan shi yake yi da irin wannan da makamancin sallan hutu da sauran wasu in mutum zai tashi sai yayi haka haka fa ni dai kam ni a wajen babana tun ina ɗan shekara hudu ake koya mini sallah shekara hudu ba ake koya min sallah amma har yau ɗin nan ina da bukhari ina da muslim ina da ibnu maja ina da abu dawuda ina da turmuzi ina da as-sunanul kubra lil baihaqi ganan nisa'i shi kam ai mun yi shi ma a nan masallaci ko amma Allah bai nuna mun ba har yau inda in za a tashi haka za a dunkula hannu ni kam ban gani ba amma kuma wasu malamai sun dage akan wannan abun shi za a ci gaba da yi kuma abun yana baiwa matasa sha'awa yi abun yana baiwa matasa sha'awa kuma babu shi kamar wani abun nan kamar wani jaki wai mutum ya yi haka to to idan mutum ya yi haka fi sabilillah yanzu a cikin ƙawa'idi a cikin farillan sallah dalaba a ce maka wal'iti dalu ba wal'iti dalu da daidaito ko to amma da Allah lokacin da kai haka akwai itidalu kaga babu to kaga in mutum ba shi da karatu to sai a shigar da shi wani lungu a nuna maka abun kamar da gaske ne kuma da ka duba kawai in ka sani kawai sai ka gane cewa duk shirme duk shirme in dai an ce maka wal itidalu to ba kan da za ka yi kuma ka yi haka saboda haka sai ka zo ka tsaya din dama malamai sun ce idan ka tsaya kafar ka nan kafar ka nan to sai ya daidai da kafaɗanka nan da nan a tsayuwan mai sallah wato yanda kafafunka za su tsaya a ƙasa to daidai da kafaɗanka ne kar ya wuce faɗin kafaɗarka amma wani in ya zo tukuna ma sai ya buɗan ma sai ya nemi ma ya abin nan wai duk gaba ɗaya wannan ɗin wai a tsayuwar sallah yake eh to kaga duka irin wa'annan ɗin akwai su saboda haka ba za a ce wanda yake yin sallah ta cikatawa bayan liman ya sallame wani ya zo ya bi shi ba zai yiwu ba idan da sallah yake yi shi kadai ne in wani ya zo ya bi shi to wannan daidai ne saboda haka wato kuma a shari'ar musulunci a fanni da muke kira usulul fiqhi a usulul fiqh wato idan ayyuka biyu niyansu ta bambanta wannan niyansa daban wannan niyansa daban to kowanne sai kayi masa niyansa shine masu usulul fiqh suke cewa muqabalatul jam'i bil jam'i yaqtadi niyyata ahada wato muqabalar jam'i da jam'i ya nuna maka cewa aikin kowanne yana buƙatar niyansa karatun usulul fiqh ne nan kuma ba a cika ba a cika karatun irin wannan fannin ba yanda zaka san asalin inda aka dauko shari'a yawa to bari in karanta maka hadisin watakila za a gane kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyati na'am innamal a'malu binniyati wato kasancewa al'amalu ayyuka binniyati suna tare da niyoyi shine muqabalatul jam'i bil jam'i din ga a'malu ga niyatu to idan kai muqabalar wato a'malu da niyatu to kenan ana nufin kowane aiki a cikin wa'annan ayyukan yana buƙatar niyyarsa daban wannan ita ce ka'idar usulul fiqh shine muke kira jurisprudence da da da da a turance yawa saboda haka ga mai yin sallar la'asar to ba zai yi tafiyarsa ta zama daidai da mai sallar azhar ba da mai yin nafila ba zai yi niyyarsa ta tafi da daidai da mai sallan farilla ba saboda haka wannan hadisin kawai wato ya ishe ka ka fahimci cewa wannan wannan ka'idar ta usulul fiqh din muqabalatul jam'i bil jam'i ka rike wannan a rike wannan principle din wannan ka'idar tana da muhimmanci sosai a karatun usulul fiqh kuma a gane abu wato muqabalatul jam'i bil jam'i yaqtadi niyyata ahada wato hada jam'i da jam'i yana nufin ayyukan da aka hada jam'i da jam'i din ga amalu ga niyatu to kowane aiki yana buƙatar niyyarsa daban yawa to da zaran wani ya zo ya yi maka haɗaka a cikin abin to ka san matsayinsa eh bai yi usulul fiki ba amma in ya karanta usulul fiki to ba zai zo ya yi kwaɗo a ibada ba ba a faɗo a ibada saboda haka kowanne in ka zo za ka yi masa niyansa kowanne in ka zo za ka yi masa niyansa da fatan mai tambaya ya fahimta kowa ma kuma wannan tambayar tana da muhimmanci zai tashi ya rama wannan raka'an ya sallame ko da kuwa zai yi hanzari ne kafin liman din ya sake tafiya wata raka'a ba zai jefar da wannan din ba sai ya cika ta da ɗaya ya sallame sai ya sake bin liman ko da irin karatun limamin garinmu mudhammatan Allahu akbar eh muna yara wani liman ne sallarsa duk samari can suke tafiya eh da an ce azumi ya tsaya gaba ɗaya samarin gari a can za su saboda suna da saurin sallah in ya karanta fati alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim mudhammatan allahu akbar allah haba tan yaushe kafin kakara ba su hada eh haba sallan masu karfi eh to ka gani to ko abin nan mudhammatan din zaka ja to dai ka cika taraka din sai sai ka sake billi ba eh yayi ta um